بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da saduwa a yau darasi na biyu kenan a cikin karatunmu na a usulul fiqh a cikin nasrul wurud sharhin maratib su'ud a yau shida ga watan sha'ban jira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da shida kuma ranar daidai take da ashirin da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya za mu tashi sabon fasali mukaddima na suna wasan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة أي في علم الأصول وهي بكسر الدال أحسن من فتحها wato muqaddima muqaddima wato gabatarwa abinda ake gabatarwa a gaban a cikin littafi kafin a shiga mawdu'in littafin a wato wannan muqaddima ce a ilmul usul a wannan ilimi na wannan fanni da aka rubuta da malamin rubuta wannan littafi a kansa wa hiya bi kasri dal muqaddima afsahu min fathiha shine ku fasaha duka kace muqaddama eh muqaddima min qaduma allahi مقدمة اللازم بمعنى تقدم عن اشتقاق تدغ قدم بمعنى تقدم وندي يغباتو قدم فلان اي اذا تقدم تجرني اكسامو مقدمه وهي ما تقدم
وهي ما يتوقف عليه الشروع في الفرد وانا شيء تعريف انت اصطلاحا المقدمه ما يتوقف عليه الشروع في الفن abinda wato fara a ba- a- wato fara sanar da shi a cikin fanni yake yake tsayuwa a kansa wato sai an fara bayaninsa a cikin fanni kafin a shiga cikin bayanin wannan fanni to shine ma yutawaqqafu alaihi shuru'u fil fanni wannan shine ta'rifin ta ila
أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المقدم muttalibi مطلب أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي farkon wanda ya tara shi domin ma'anar ta'alif shine tattarawa ya ka kawo ajiza ta haɗa su waje ɗaya to farkon wanda ya tattara a shi ilmin usul domin wannan zamir yana komawa ya zuwa ga alma'ar- abin da yake sananne na bayanin da yake shine fannin ilmin usul yake to farko wanda ya tattara shi a cikin filkutubi a cikin littattafai wato ma'ana a jinsi ne na alkutubi din ya tara shi a littafi muhammad ibn shafi muhammad ibn shafi al-muttalibi wanda ake dangana shi ga banu al-muttalib ibn abdi manaf dan uwan hashim saboda haka ake ce masa ah, ah, shi dan dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shafi'awa suke suke amfani da wannan su ce ai kamata in kowa ya zama shafi'i inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qaddimu quraisha eh ya ce qaddimu quraisha to a muhammad farkon wanda ya rubuta ilmul usul al-fiqh a cikin tafsir نعم اقرا الشرح نعم. يعني أول من ألف ألف علم الأصول في الكتب الإمام الشافعي farkon wanda ya rubuta ilmin usul a cikin littattafai ya sanya su a cikin littafi al-imamu shafi'i محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع ana dangana shi zuwa ga jaddinsa na shida kenan muhammad ibn idris ibn abbas ibn uthman ibn shafi
ألف كتاب الرسالة ya rubuta littafinsa a risala الذي أرسل به إلى ابن مهدي wanda littafin ya tura ya- ya- ya- ya aika shi zuwa ga dan uwansa cikin neman ilimi ibn mahdi shine abdurrahman ibn mahdi al-ambari maulahu imam al-hadith kuma shi ma daga cikin talamid imam malik dukkanin su malaman imam ahmad ne da shafi'i da abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi shine imam shafi'i ya allafa wannan fat- wannan littafin imam shafi'i an haife shi a shekara ta 154 a yana ɗan shekara biyu a a gaza aka haife shi bayan shekara biyu mahaifiyarsa ta dawo da shi garin kakanninsa makka ya taso a garin makka ya kwarance ya ya fuskanci harbi maharbi ne wani wajen harbi har ana bisa buga misali da iya harbinsa in ya harbi kibiya in ya harbi kibiya goma to tara sai ya ci to sannan ya fuskanci ilimin arabiya ya zauna a cikin a cikin wasu ƙauyukan larabawa da haka yake da fasaha sosai ya gwanance wajen dogon larabci kun san ma yana da diwani a tattara a sha'ar ɗinsa diwanin sarasho to sannan ya fuskanci ilimi ya haddace alƙur'ani ya ɗan shekara ya- ya haddace alƙur'ani tun kafin ya balaga ya haddace muwatsa ma kafin ya balaga abinda ma ake ruwaitowa shine ya haddace ƙur'ani yana ɗan shekara bakwai ya haddace muwatsa yana ɗan shekara goma lokacin domin lokacin da ya je don mali ya karanta muwatsa ya haddace ta ya je da ita tana kansa a tare da wannan a Allah ya bashi basira wajen ilimi da kaifin hankali da da sur'atul dabiha to kuma ya kasance mai yawan wato munazara ne saboda kasan shi ne abin da din mai kaifin fahimta mai kaifin fahimta a komai in aka komai ka faɗa a cikin duk abin da ka faɗa sai ya gano wani abu wanda yake ba daidai bane a ciki to saboda haka shi kuma in zai gyara ya dawo da shi daidai sai a ɗauka da jima yake shi yasa ya kasance yake da magauta da yawa aka yi ta maganganu a kansa kuma amma yana cewa wallahi bai taɓa ne bai taɓa munazara da wani ba sai dan saboda nasiha a cikin addini wata ran sun yi jayayya da wani daga cikin ƴan uwansa ɗaliban malamai ya same kashe gari ya same shi shi yadda sauran zafin fushin a wajen da yake tafi wai ba zai yi ba ne mu saba a wajen fahimta sannan kuma mu- har yanzu duk da haka mu ci gaba da zama yan uwa wato ma'ana dan mun saba bai kamata wannan ya raba yan uwan takan ba kuma yake cewa wallahi ban taba munazara da wani ba face na yi fatan cewa Allah ya bayyana gaskiya a harshen sa ni in gane cewa ni ne akan kuskure da wanda kuma da gashi da yawan ibada ba da idan an ce ya kasance na kasa daren ka kashi uku kashin farko don rubutu kashin far- kashi kashi daya a sallah kashi daya bacci haka yake raba daren sa kuma yawanci karatun qur'anin sa a cikin sallah yake a cikin watan ramadan yana hatama 60 wato kullum hatama 60 a cikin ramadan wannan shine wurin dinsa kuma an ce mu'zamin hatam a- a a mu'zamin wannan hatamat din a cikin sallah yake kamar yadda muka sha muku bayani wannan bai ci karo da hadisin cewa wanda ya hada wanda ya sauke alqur'ani a akallan ga kwana uku bai yi fikihu ba kan cewa wannan ana nufin wanda zai mayar da wannan wurin sa ne. A- amma wanda yake zai dauki kamar a lokutan lokuta ke bantattu kamar alal misali ranar arafa ko lokacin da ya je hajji ko umra ko cikin watan ramadan ya yawaita sauka in zai iya yi a kwana ma ya yi a cikin kwana da wuni ya yi sama da ya yi sama da biyun ma in yana da wannan nishaɗin sai ya yi. kamar da aka rito daga magabata da yawa wannan kissa ce mashhura daga imam shafi cewa cikin ramadan yana hatima 60 dan na ga an rubuta na kokarin na karanta tarjumar sa a cikin sirar alamin nubala saban an rubuta cikin wanda farkon wanda cikin wanda suka yi rubutu a kansa a imamu imamu bai ya rubuta wannan da shafi'i da Ibn da Ibn Abdul Bar ya rubuta al-intiqa fi fada'il a'immatin nubala ya rubuta tarihin malaman nan guda uku amma abin mamaki sai ya fara da Malik maimakon Abu Hanifa ya shi ne shi na farko a shekaru sai fara da Malik sannan Shafi'i sannan Abu Hanifa saboda shi Ibn Abdul Bar da Shafi'i ne ya dawo ya zama yana malikiya kuma ya kasance mai yawan kyauta ya kasance mai yawan kyauta da haka kuma wani lokaci sai ya zama to har ba shi da shi wato wani lokaci ya kasance ba shi da shi hatta sai da ya sayar da gwalagwalan yarsa da matarsa to wannan shi yake nuna abin da ya shahara cewa imamu shafi'i bai taɓa aure ba magana ce kawai ake da wannan kisa ya yi nassi a kan cewa ya sayar da gwalagwalan yarsa da matarsa kuma akwai wannan ɗaya daga cikin malaman mazhabar shafi'iyya abdullah ibn muhammad ibn binti shafi'i ibn binti shafi'i ɗaya daga cikin malamai ne da suka shahara haka ma a cikin almajiran imamu shafi'i akwai ɗansa abu usman muhammad ibn muhammad ibn idris ash-shafi'i to ta yiwu ya zama cewa ya sami ɗaya ta hanyar kuyanga ya zama to bai yi aure ba amma yana da kuyanga to amma ni ban ga a cikin tarjamarsa a dai dubawa da ne da sauri ban ga inda aka ambaci cewar bai taba aure ba akwai wannan misali wani ba mutum ya rubuta al'ulama ul uzza kun taba ku taba ganin ta na aha ka zuwa mana intanet ba ga shafi'i a ciki ba to amma dai na san ya shahara ana cewa shafi'i bai taba aure to wannan gaskiya abin dubawa ne ya ya nemi ilimi kamar yadda nace a makka daga baya ya je madina ya je yaman to lokacin da ya tafi baghdad a lokacin ya riga ya zama malami kuma da ya je ya haɗu da a ɗaya daga cikin almajiran abu hanifa muhammad ibn hassan al-shaibani kuma ya yi munazara da su ya bayyana ra'ayoyinsa da suke tun a baghdad sannan kuma daga baya da ya zo misira ya haɗu da almajiran malik don ma ya bayyana iliminsa farkon zuwansa duk almajiran malik suka zo wajen sa saboda sun ga almajiran malik amma da suka ya so masaba ma malik sai suka kaurace masa har aka ruwaito ashab yana yana aka ruwaito wani ya ji shi yayi yana sallah yayi sujada ashab yana cewa Allah ka dauki ran shafi kada ilimin malik an ce ko da wannan daga wannan addu'ar bai imam shafi ne da da yau wani shi ashab an ce mujabu kana mujabu da'awa akwai rabi da shafi aka ce ya yi masa musan ingancin kasidar ba sai ya kusa cikin diwaninsa a kan cewa wanda yake min addu'a na mutu shi yana ganin cewa karshen yana ganin kan cewa zai saba da zai saba da abin da yake a sunnar Allah a cikin al'awwali na ne wato shi ba zai mutu ba bai abiyar guda uku a zahadi ya kawo su a cikin siyar alamin nubala kamar ishara ne da rabi da asha ban san ingancin su ba kuma ban da diwani shafi'i yana cikin littattafai yana yin sa bakiya na duba ba almuhim dai ya imamu shafi'i ya rasu a misra a shekara ta ɗari biyu da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar alhamis aka binne shi a daren juma'a a kwana hudu kafin watan sha'aba a cikin wannan shekara ta dubu biyu da hudu imam ahmad yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akan wato a ƙarshen kowace shekara ɗari a cikin al'umma ta Allah zai tayar da wani wanda zai sabunta mata sha'anin addinin ta yake sai muka duba a ƙarshen shekarar ɗari shekara ɗari na farko sai muka ga Umar ibn Abdul Aziz a ƙarshen shekara ɗari na biyu sai muka duba sai muka ga muna kauna ya zamanto a shafi wato shine mujaddadin karni na biyu a bisa abu- haka imam ahmad ya ce imam ahmad ya kasance yana son imam shafi'i matuƙa da gaske imam shafi'i ya shahara wajen malamai manya kan cewar suna keɓance shi da addu'a abdurrahman ibn mahdi yana da cikin da yahya ibn sa'id al-qattan a- da imam ahmad ya ce a- da asuba a, imam sha- a, imam ahmad yake ce ma a, dan dan imam shafi muhammad ibn muhammad shafi yake ce masa mahaifinka yana daga cikin mutum shida da nake keɓance su da addu'a a kowane lokacin as-sahar wal mustaghfirina bil ashab lokacin da ake da salihai suke yin addu'a da Allah yake karban addu'a shi Imam Ahmad yana keɓance wa'annan mutum shi kun ga wato wannan ba wani abin ke nuna ba irin nasihar wa'annan mutanen ga al'umma domin suna dubawa su ga irin albarkar da ke cikin su da yadda Allah ya kira da al'umma da su sai su keɓance su da addu'a a akwai a, ina jin ko ibn abdul hakam ne wanda yace shi bai taɓa yin wata sallah ba face ya mashi asiri addu'a akwai wanda yace shi ko bayan kowace sallar farilla sai ya mashi asiri addu'a to irin wannan kuma yana daga cikin abin da yake nuna alamar cewa mutum ya fuskanci Allah da ilimin sa sai Allah ya sanya masa albarka a kan ilimin nasa har bayan bayan bayan tafiyarsa to kuma kun ga yayi kokari wajen ilimi domin yayi rubuce-rubuce daga cikin littafin da akwai wannan risala akwai al'um wanda almajiransa ne suka tara akwai istilafu malik sassafa wanda ya yi imam malik da mustarafin hadith da an ce ma shi ne farkon wanda ya rubuta a kan mustarafin hadith wato hadisai da suke zahirin su kamar sun ci karo da juna to wanda zai yi tartibi na shanu amma tare da wannan kokari na sauƙin ilimi da had- da kaifin haddarsa da fahimtarsa ya kasance yana cin luban saboda an ce luban yana ƙara hadda shi ne shafi'i a imamu zahabi yake ka duba da kaifin hadda shafi'i da tarin iliminsa amma yana neman abin da zai ƙara masa hadda a yana neman abin da zai ƙara masa hadda an san luban kai ko ƙaro ne ko kamar ƙaro ne eh kamar ƙaro ne na'am akwai shi a ƙasar ne an ce ya ƙara hadda musamman ku samari na'am ku je ku bincika ku bincika amma ina ganin ƙaro ma ai kusan shi shi kusan ƙaro ma haka mai yanke ko ƙaro namu ko kuwa shi nau'i ne daban ko eh don kar a shi na'am wannan magana da al-imam abdullah ya yi na kan cewa awwalu man allafahu fil kutubi cewa farko wanda ya rubuta ilimin usulul fiqh a cikin a cikin ya sa shi a ya dawwana shi a littafi magana ce wadda take ita ce tsakatsaki domin waɗansu suna cewa farkon wanda ya magana a ilimin usulul fiqh imam abu hanifa ne ya yi magana a kan iskin ilmul istinbat a cikin kuma a cikin littafin aka kawo a cikin littafin sana ar-ra'i almajiransa suka ɗauka daga gare shi ɗan imaniya suna cewa farkon wanda ya magana a ilimin usulul fiqh muhammad ibn ali al-hafiz abu ja'far sannan ɗansa ja'far sani ya biyo shi kuma wai an sun rubuta sai sun yi imla'i sun yi shibtarsa daga baya waɗansu wanda ke nasarta kansu ya zuwa ga mazhabar su suka fitar da littafin cewa wannan shine littafin da waɗannan limamai nasu suka rubuta ba amma a sahih ba wani daga cikin waɗannan malaman wanda tarihi ya tabbatar cewa ya rubuta littafi a usulul fiqh in ba a shafi'i ba tayu sun yi magana a kai kamar yadda zai zo a baitin da zai zo daga baya kamar yadda wani su ma yayi magana akan waɗannan misali din amma wanda wanda ya rubuta abubuwan da suka danganci ilimin usulul fiqh a cikin littafi a farkon wanda ya wannan imamu shafi'i ne a cikin littafin sa ar-risala kun rike- kun sa- kun taɓa ganin littafin ko wata ran ku dan same shi a cikin library ko dan karatu ne ku karanta ku ga irin abubuwan da Imam Shafi'i ya rubuta a ciki na'am
وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة وغيره ولن إمام الشافعي هو كان له سليقة wannan ilimi na usulul fiqh ya kasance saliqa wato dafashe ne a cikin ɗabi'arsa a gare shi kana saliqatan lahu ai wato ɗabi'a ne a gare shi mithlu alladhi lil urbi min khaliqa kamar abin da yake ga larabawa min khaliqa na ɗabi'a wajen ilimin fasahar harshen wato ilimin usulul fiqh ba wai imam shafi'i ya kakaro ba shine ya wato ya kakaro shi ba dama yana nan waninsa daga cikin malamai wanda ya gabace shi wannan ilimin yana nan a cikin ɗabi'arsa saboda haka idan zai kafa dalili zai kafa dalili da cewa in ya ga fi'ilul amr zai ce wannan ya dullu alal wujub idan ya ga lafazi am zai gane wannan am yuradu bihi am ko kuma am yuradu bihi khas cikin ɗabi'arsa ba tare da ya ce wannan shine amru wannan shine am wannan shine khas wannan shine mutlaq wannan shine muqayyad ba tare da ya faɗi wannan istilahat din ba amma ƙa'idodin da malamai su suka dawwana akan su yake tafiya مثل الذي للعرب من خليقه kamar inda larabawa suke da shi a cikin ɗabi'a ko wajen harshen suna magana da nahau ba za ka ji balarabe a da ya ce maka ja a zamani amma zai ce maka ja a zumali me yasa ya ce ja a zumali me yasa bai ce ja a zamani ba tabi'a ne amma ba tare da ya ce abin da yasa nace ja a zumali saboda zumali din nan فاعل مرفوع وعلامة رفعه واو نيابة عن الضمة wannan wato wannan bai riga ya kai gare shi ba daga bayan kuma kuke cewa fa'il mubtada khabar amma akwai mubtada akwai khabar akwai fa'il akwai mafhum duk da yake ba riga an sanya musu wannan sunaye ba sai daga baya to haka ma to shine yake cewa usulul fiqh haka yake a wajen al-mutaqaddim na'am
يعني أن المجتهدين قبل الشافعي wato yana nufin cewa malamai masu ijtihadi kafin imam shafi'i والصحابة وتابعيهم kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai كانت معرفة علم الأصول سليقة له wato sanin ilimin usul saliqatan lahum dabi'a ne a gare su أي مركوزة في طبائعهم ai wato an dasa ta da sassace a cikin dabi'u a cikin dabi'un su كما أن علم العربية من نحو وصرف كان- kamar yadda ilimin arabiya min nahawin wa sarf ilimin nahawu da ilimin sarf kana markuzan fi tabaa'il arab ya kasance wato dasasshe ne a cikin dabi'un larabawa haka nan قبل تدوين النحو tun kafin a rubuta nahawu فهذه الألقاب النحوية don haka waɗannan wato mustalahat sunaye na nahawu كالفاعل kamar fa'il واسم da الفاعل ismul fa'il والمبتدأ da mubtada da والخبر khabar وكذلك العام والخاص da kuma kamar haka nan ma lafazin al'am da lafazin al-khas والمطلق da mutlaq والمقيد wanda ake fatarsa ba daidai wal muqayyad da wanda ake kayyade shi كل كل ذلك اصطلاحات dukkan waɗannan istilahat wato a a abin nan zaurance ne sunaye ne na zaurance وضعها أئمة النحو والأصول da malaman nahau da usul suka sanya su wala mu sha haka fil istila haqa'iq din amma suna nan malamai kawai sun ba mu abubuwan sunaye na'am الأحكام والأدلة الموضوع وقوله هذه فقط مسموع to bayan ya kawo mana farkon wanda ya rubuta ya rubutu a kai don abinda ake so a ilimin a kowane ilimi akwai abubuwan da suke su ne mabadi farkon abubuwan da ake sani a kowane ilimi na farko akwai alwabe wanda ya asasa ilimin to nan ba zai yi kai maganar alwabe ba waye asasa ilimin usulul fiqh sai shi ne sai yake kawo almud- wato farkon wanda ya dawwala shi wanda ya rubuta shi tunda abu ne wanda yake yana cikin ɗabi'a ba za ka ce ga wanda ya asasa ilimin ba an fahimta to amma shine farkon abin da yake zai abu zai bayyana to sannan kuma abu na biyu da yake zuwa a cikin muqaddimar kowane ilimi shine a san al-mawdu al-wadi sannan al-mawdu wato shine menene me me ake bincike a cikin wannan ilimin shine sai yace al-ahkam wal adillatu al-mawdu wa kaunuhu hadi faqat masmu'u al-ahkam hukunce hukunce na shari'a wal adilla da dalilai na hukunce hukuncen shari'a al-mawdu shine mawdu'in usul fiqh wannan kun ga akwai hasr a ciki yayin da ya zamanto daga da mubtada da habar duk ya zamanto wato muhalla bi al duk ya zamanto ma'rifa ne ya nuna al hasr wato ba shi da wani mawdu'i in ba al ahkamu wal adilla ba usulul fiqh baya binciken wani abu sai hukunce hukuncen shari'a da dalilan hukunce hukuncen shari'a wa kaunuhu hadi kasancewar mawdu'in usulul fiqh shine wannan abin da muka ambata faqat shi kadai masmu'u an ji wannan daga maganan malamai wato nu ishara ga cewa akwai sabani waɗansu sun ce a'a akwai abubuwa da suke ba a cikin alhakam wal adilla ba ana sa su a cikin usulul fiqh kamar abin nan sifatul mujtahid wato sifofin da mai istihadi ya kamata ya samu wanda yake ba shi da alaka da al'ahkam ba shi da alaka da al'adilla amma kuma yana da cikin abubuwan da ake binciken su a cikin ilimin usulul fiqh na'am
يعني أن كل فن من أن كل فن من فنون العلم wato yana nufin cewa kowane fanni daga cikin fannonin ilimi يتوقف الشروع فيه ya tawaqqafu shuru'u fihi fara bayani a cikin wannan ilimin yana tsayuwa ne على معرفة موضوع موضوع akan sanin menene mawdu'insa wato menene abin da ake bincike a cikin wannan fanni shine abin da tura ke kan subject matter Eh, menene ake bincike a ciki
وموضوع كل فن abin da ake nufi da mawdu'in kowane fanni ما يبحث فيه عن عوارضه azzatiya abin da ake bincike a cikinsa na wato sifofin zatin wannan ilimin abubuwan da suke zuwa masa na zatin wannan ilimin كبدن الإنسان مثلا ka badalin insani masalan li ilmin tsibbi kamar jikin mutum a bisa misali ga ilimin asib kaga ilimin likitanci ba abin da yake bincike sai gangan jikin mutum shi za a ɗauko masa gawa a ajiye masa ya feɗe ta ya ga kwakwalwa ya ga hanji ya ga menene domin ba abin da yake bincike sai wannan ba ruwansa da ya je ya binciken a ilimin biology ga baki ɗaya ya ga awaki da tumaki da wani ne gane su a'a shi jikin mutum gangar jikin mutum shi yake bincike a kai نعم. وعوارضه الذاتية ده- صحة
walmar na'am أسباب لا يبحث السبيل إلا عنهما da kuma awaridu zatiya abubuwan da suke zuwa ma wannan ilimin a zatinsa su ne as-sihhatu wal marad wato lafiya da rashin lafiya alladani la yabhathu at-tabibu illa anhuma waɗanda at-tabib likita ba abin da yake bincike akai sai akan su domin ba yana bincike ne akan gangar jikin mutum na wato a yadda a zai yi fushi da yadda zai yi farin ciki a'a da yadda yake samun lafiya ko ya samu rashin lafiya abinda kawai ke bincike a kai kenan
وموضوع علم وموضوع علم الأصول mawdu'in ilimin usulul fiqh الأدلة الشرعية والأحكام sune dalilai na shari'a da kuma hukunce hukunce na shari'a وقال بعضهم waɗansu daga cikin malamai suka ce إن موضوع علم علم الأصول الأدلة الشرعية فقط inna mawdu'a ilmin usul al-adillatu shar'iyyati faqat wa mawdu'in ilmin usul sune al-adillatu shar'iyya faqat aqwal bihum ina ya kuskure wajen آه، وكونه هذه فقد مسموع هذه إن كان كما يزوج الأدلة kasancewar hadi ai hadihi ai al'adilla din nan da ita ce ta ƙarshe masmu'u waɗansu wannan an ji daga wajen malamai saboda haka al-ismul ishara ba yana komawa ya zuwa ga al-ahkam wal adilla ba yana komawa ya zuwa ga al-adilla faqat na'am وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله وقد وقوله هذه فقد مسموع وكونه آه، و- آه، ga wannan ne al-muallif yake ishara da faɗin sa wa kaunuhu hadi faqad masmu'u فالإشارة في dan موضوعها haka ishara a cikin faɗin sa hadi إلى ya الأدلة zuwa ga al-adilla وهذا مذهب الجمهور wannan shine mazhabin jumhur وما جزم به المؤلف في الشرح kamar yadda al-muallif ya yanke da wannan ya rinjaye da shi a cikin sharhinsa قال ya ce لأنه يبحث فيه yubhasu fihi يبحث فيه عن عوارضها الذاتية domin a cikin ilmin usul ana yin bincike akan sifofin zatin waɗannan a al'amura wato na adilla ɗin كقوله kamar faɗinsu الأمر يفيد الوجوه al'am yufidul wujud a gaba ruwansu da kan cewar wannan ababin sallah ne ko ababin azumi ne a'a a ko'ina amru ya zo a cikin shari'a yufidul wujud
ويتمسك بالعالم في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص عن المخصص kuma ka'ida shi ne an wani tamassaku bil am magana in ta zo al'am ana riko da ita a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bahth an al-mukhassis kafin a bincike a yi bincike a gani wannan am din an keɓance shi ko ba a keɓance shi ba وفي الحقيقة لا خلاف بين القولين في المعنى a hakika babu sabani tsakanin maganganu guda biyu fil ma'ana domin al-ahkam din da ake da aka ce su ma mawdu'i ne ai su a, dalilan da ake magana da yayi na ahkam shar'iyya saboda ka dole ka yi bincike sai yana da alaka shi ma da al-ahkam shi yasa yake kira is- a, babu sabani tsakanin al-qawlain ko dai a ce mawdu'i shine al-ahkam wal adilla ko kuma ka ce mawdu'in kuma al-adilla domin al-ahkam ana binciken su ta fuskar yadda qawaidul usul dalilan da aka ambata suke tabbatar da su saboda haka ta wannan lahiyar zai zama to kan cewa su ma mawdu'i ne Ah, saboda haka idan yayin da malam yace babu sabani tsakanin magana ma'ana babu sabara amma babu wata natija wadda za a fitar Ah, misalin wai ta masafu bil am duk da yake za mu zo a cikin a mabahis din wannan karatu insha Allah za mu ga duk misalan waɗannan ka'ida amma abinda ah, za- dan ku gane wannan ka'idar ta at-tamassuku bil am fi hayati sallallahu alaihi wasallam qabla al-ba'th an al-mukhassis wannan matsala ce wacce yake akwai dan sakani nan ya kawo mahallin ittifa shine cewa da ya kayyade da cewa fi hayati ma'ana idan lafazi am ya zo za ka iya aiki da shi ko ka dole sai ka bincika ka gani wannan amsan an yi tafsirinsa ko ba a yi tafsirinsa ba sukan kawo wannan hujja a cikin sukan kawo wannan a cikin hadisul a'awa wanda ya bawali a cikin masallaci yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tashi suka yi ca a kansa suka hana shi saboda sun san cewa masallaci ba a yin wannan wannan amu masallaci ba a najirta shi masallaci dole a tsaftace shi saboda haka ba tare da cewar shin wannan a a hana shi tsarin a yanzu ko a bari sai ya gama a tsarkake ko ya za a yi batu ba ta alil muqassid ba to suka yi aiki da am kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu tsari ba to shine malamai suke kafa hujja kan cewa ana aiki da annabtul am qabla al-bahth an al-muqassid to amma wadansu suka ce a'a sai idan a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma bayan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan almujtani idan ya ga al-lafzul am yayi bincike ya gani cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya tafsirin sa kafin ya ce zai hukunci kafin ya ce zai aiki da wannan al'am sabani ne tsakanin malamai a cikin ihkamul ahkam a cikin umda ko mukan yawan kawo wannan ibn da zai zai yana yawan kula da wannan ya ka za ka ga a cikin sharhi yana ishara da cewa a cikin wannan hadisi akwai dalili akan aiki da al-lafzul am qabla al-bahth an al-mukhassis wannan kaida ce ta usul wata tana da tana da furu da dama wanda za ka garanta a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya faɗa abin da yake shine mahallin wato mahallin ittifaq babu sabani cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai aiki da lafzul am kafin ya bincike akan al-mukhassis domin idan an yi tafsirin wannan am din a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne tafsirin zai zo kamar ne ya faru tare da sahabbai da suka hana wannan balar da kauye fitsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tudrihu kada ku sanya masa illa ta rikewar fitsari ya fi wato a a yi cutar da shi sannan ya ce a ƙarfe da sannan ya ce a zubarwa a wajen a sannan ya koya masa cewa masallaci ba a wani to kaga ya nuna kan cewar kenan a wannan am din da suka sani an yi tafsirin sa tafsirin shi da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to amma su ba su jira ba sun ce a bari mu gani Annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa inkari dan mu san kan cewa akwai tafsir ko ba zai dan mu san cewa muna nan akan am din mu ko ko ba zai masa inkari ba dan mu san cewa an yi tafsirin wannan am din sai suka yi mubadara ya zuwa ga aiki da abin da suka riga suka sani na wato umarni da ya zuci riga ya gabata da shi da fil umum akwai tambaya na'am na'am zai ce babu samara ai babu samara tunda alhaqiqa alqawlan dukkanin su abu ɗaya ne babu wata samara sai dai kawai a kamar yadda za mu gani wajen ta'arifin usul fiqh din kan cewa al-ahkam inda ake nufi ana nufi al-ahkam al-amaliyya ba al-ahkam al-aqdiyya al-fiqhiyya ba to ba hukunce hukunce na ilmin na hukunce hukunce na aqida ba ake nufi ana nufin na wato ayyuka na fiqh na akwai tambaya? to zan shi na usulul fiqh a wannan shine babi na farko usulul fiqh wanda yake zai mana ta'arifin shi wannan fanni na usulul fiqh wanda yake shine mawdu'in wannan littafin
usul jam'u asl wal asl lughatan ma yubna alayhi ghayru hatta hissan حسا الأساس من دنياه أو معنى كالدليل بالمدلول wato usulul fiqh kun ga wannan a murakkab ne tarkib wani irin tarkibi ne na usulul fiqh a التركيب أي المركب الإضافي نوع نوع نوع نوع لنا تركيب ده بيجي شيء على هو نعم ثلاثة أها الإضافي المزجي أها الإسنادي أحسنت تركيبي نوعي أكو ne ko tarkib idafi shine mudaf ba mudaf ilayhi ko tarkib masji wanda ke babu alaka tsakanin aljuz'ai ko kuma tarkib isnadi yanda ɗayan mus- a- a- ɗayan ya zama to musnad ɗayan ya zama to musnad ilayhi kamar alfa'il wal maf- a- a- alfa'il wal fa'il a, kamar shaba qarnaha ko kuma al mubtada wal khabar Ah? to wannan tarkib idafi ne usul fiqh usul mudaf al fiqh mudaf ilayhi to shine in kuma kana son ka yi ta'arifin abu wanda yake murakkab tarkib idafi sai ka yi ta'arifin juz'in guda biyu sannan ka zo ka yi ta'arifin su yayin da aka haɗe su to shine yanzu zai mana zai mana ta'arifin al-juz'ul awwal sannan al-juz'ul thani yace usul jam'u asl shi usul ɗin da kuke gani jam'i ne na asl shi ko a larabci al-asl lughatan a larabci in kace asl ay ma yubna alayhi ghayruhu abinda ake gina wani sa a kansa wato shine asasi yace hissan ko dai a bisa wato a his shine a bisa wato zahiri wanda ake gani kal asasi lil bun- lil bunyan kamar foundation ga gini yayin da aka zuba foundation aka yi a- a- dan dan a gini a kansa wannan foundation din shi ake ce ma asali kaga wannan hissan ne ana ganin sa aw ma'anan ko kuma na ma'ana wato batini wanda yake tasawurin sa ake kawai ba a ganin sa a haƙiƙa kan dalili lil majlul kamar dalili ga abin da ake yin ake kafa dalilin domin sa domin dalili shine asali amma al majlul shine abinda shine abinda aka gina akan dalili kamar yadda likita zai a- a- zai tabbatar da wato rashin lafiya da binciken da aka yi husan wanda za su nuna kan cewar wannan rashin lafiyar tasa kodar ta ce ba ta da lafiya saboda ga abin da ya nuna wannan dalili wannan abin da kodar wannan binciken da aka yi na na likitanci shine dalili shine dalili akan rashin lafiyar da ya yi tashfisi yace shine ciwon koda to wannan kun ga shine wato al-asl da ma'anarsa al-ma'anawiyya domin yi ta'arifin aljuz al-awwal shine usul
والفقه في اللغة معناه الفهم wal fiqhu fi lugha shi ko fiqhu a cikin lugha ma'anahu al-fahm fahimta shine ma'anar fiqh ومنه حديث الصحيحين daga cikin wannan ma'ana hadithu sahihain
من يرد الله به خيرا يفقهه man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi في الدين din wanda duk Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya bashi fahimta a cikin addini hadisin muawiya bin abi sufyan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wannan a, ma'ana yufaqihu fi din ay yufaqihu wa- ay- ay- ay yufaqihu fi din sai Allah ya bashi fahimta a cikin addini
واختلاف a cikin istilahi kuwa سيأتي للمؤلف تعريف تعريف تعريفه سيأتي للمؤلف تعريفه تعريف فقه اصطلاحي na malamai malam zai zo ya bayani a kansa في قوله a cikin fadinsa والفقه هو والفقه هو العلم بالأحكام بالشرع والفعل نما همان wal fiqhu huwa al ilmu bil ahkam shi fiqhu shine ilimi na hukunce hukunce li shar'i hukunce hukunce na shari'a wal fi'l kuma na aiki ba wato na ilimi ba hukunce hukunce domin ili iri biyu ne akwai hukunci na ilimi shine na aqida abinda zaka sani akwai hukunci na aiki shine abinda zaka aikata to wanda shine ilimin fiqhu lama hannani haka mai riwaya ya ruwaito wannan saboda haka kaga usulul fiqh shine a yanzu zai mana ta'arifin ta al- bayan yayi ta'arifin usul yayi ta'arifin al-fiqh
وأصول الفقه مرتب إداري shi usulul fiqh murakkab idafi wato tarkibi ne kalmomi ne guda biyu da aka hada su a bisa idafa al-mudaf wal mudaf ilayhi
يطلق تارة على جزء ina zuwa akwai wanda yake da iskal akan al-mudaf wal mudaf ilayhi kamar yadda nace wannan karatun isga ake yi haka watakila akwai wanda yake bai karanta nahu yadda ya kamata ba akwai wanda yake da ishkal akan mudaf wal mudaf ilayhi tarkib ibadi duk kowa ya fahimci tarkib ibadi yanzu in mutum ya haifi ɗa ya sa masa suna muhammadu rasulullahi ya ce sunansa kenan muhammad rasulullah kuma yan pakistan za su yi sa irin wannan suna Eh, ya za a kira wannan tarkibin Hmm? na isnadi tarkib isnadi ne mubtada wal khabar kama yin haifi ɗaya ya ce masa sunansa abdullah wannan wani irin tarkib ne ibadi bawa na allah bawa shine mudaf Allah mudaf ilayhi an an danganta bawa ya zuwa ga Allah ba haka nan ma usulul fiqh an danganta usul ya zuwa ga fiqh ba kowane usul ake bincike ba usulun da ake dangana su ya zuwa ga fiqh ko ba kowane fiqh a a fiqhun ma abinda kawai ake bincike abu ne danganci al usul to
وأصول الفقه مرتب إداري murakkab idafi wato an yi masa tarkibi na idafa يطلق تارة على جزء juz'ai الإضافة al idafa جزء الإضافة wani lokaci ana sakin sa akan bangare guda biyu na al-ibafa din
ويطلق تارة لفظا بهذا العلم al-maqsud المقصود wa alaman lahu wani lokaci kuma sai a itlaqin sa a matsayin lakabi ga wannan fanni ya bantacce shine ilimin nan na usulul fiqh wa alaman lahu ya zama to shine suna a gare shi kamar yadda ka in in ka ce in ka sanya ma mutum suna shaba qarnaha ko ha- ko yadda aka sanya gar aka sanya ma wannan garin habara maut kaga habara maut mutuwa ta zo sunan garin kenan na'am
واختلف في مركب الإضافي
an yi saɓani a wajen almurakkabul idafi هل هل يتوقف حده اللغو على معرفة جزئين أو لا؟
shin a ta'rifinsa hal yatawaqqafu hadduhu hal yatawaqqafu hadduhu ba wato alhad shine ta'rifi ta'rifinsa shin yana tsayuwa yana takai yana wato tsayuwa ne haddinsa na lakabi ala ma'rifati juz'aihi sai an san juz'i guda biyu nasa ko kuwa baya bukatar san juz'i guda biyu nasa kafin kai ta'rifinsa wannan sabani ne waɗansu suka ce a'a ai al-murakkabul ibadi sai ka san jirgin mudaf din da mudaf ne daga nan ne za ka gane lakabin sa waɗansu kuma suka ce ba ruwanka da wannan jir'ai din kawai ka duba lakabin to da ka yanzu kamar in za ka in aka ce abdullahi kawai ka nemi wannan mai wannan sunan dan gidan wane ne dan unguwa kaza ne ba ruwanka da kan cewa bawa ne na Allah ka san me ma'anar bawa ne ma'anar Allah kawai ai wani mutum ne abdullahi kawai ba ruwanka da sanin juz'in ma'anar abin da aka haɗo aka ba shi wannan suna kawai kai tarihin laƙabinsa shi ne ƙauli ne ƙauli na farko kuma suka ce a kai kai tarihin juz'in guda biyu sannan kuma ka baya ka shigar da shi ka narkar da shi a matsayin laƙabi guda ɗaya sai ka ba shi tarihi da ya dace da aka sanya masa suna da shi
وعلى الأول درجة المعلم وعلى الأول درجة المؤلف ما لا يكفى أبي سنة فرقه منين إلى فرقه وشرع يعرف منين إلى فرقه وأتي بعد أنسى نعم تعريف الجزئين سنة كما أي تعريف سبيل اللقب نعم
وشرع يعرفها وجعل وج- وشرع يؤرفهما نعم يحدو يفارا ينعبام تعريف جزئين من جزئين فقال سيش
أصول أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي يش أصوله دلائل الإجمال أصول الفقه أصول سا سني واتو الأدلة الإجمالية دليلي وأن سكي ما سجنيوا domin dalilai iri biyu ne akwai al-ijmaliya wanda take karkashin kowane dalili akwai adilla masu yawa akwai kuma adilla tafsiriya dalilai waɗanda suke daban-daban kowace matsala ga dalilin to usulul fiqh yana yin bincike akan al-adilla al-ijmaliyya shine yace na'am karanta sharhi اعلم أن- نعم.
أن العلماء اختلفوا في أصول الفقه هل هو الأدلة الإجمالية لأن الأصل في الاصطلاح يطلق على الجميع to wa- ka sani cewa malamai sun yi sabani a wajen usulul fiqh shin usulul fiqh al-adilla al-ijmaliyya ne wato dalilai waɗanda suke matattara لأن الأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل domin al'asul a cikin istilahi ana masa itla- ana ana ba shi ma'ana addini saboda haka in ka ce usuluhu kamar kana nufin adillatuhu domin asul yana da ma'anoni daga cikin ma'anonin asul shine addini domin kamar yadda muka ce ma'anan ta fuskar ma'ana a al'asul addalil aslun lil madlul ko a abinda ake gina wani abu a kansa idan ma'anan ne kamar dalil lil mazlum ma'ana ta farko kenan al'asul yana zuwa da ma'ana wato a a- al-istishab abin da yake shine dama yake tabbatacce kafin wani abu daban ya zo ya furu'i a kansa abin da yake tabbatacce kafin wani abu ya zo ya furu'i a kansa kamar a- inda ake cewa al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana kuma asl yana zuwa da ma'ana ar-rajih ar-rajih abin da yake mafi rinjaye kamar kace al-aslu fi kaza shine kaza wato abin da yake shine mafi rinjaye a cikin al'amari kaza shine kaza to amma a nan ya ce dalilin da ya sa aka ce usulul fiqh ne al'adillar ijmaliya saboda al'asul yana zuwa da ma'ana addali na'am
والأدلة الإجمالية abin da yake nufi da al'adillatul ijmaliya هي التي لا تعين مسألة جزئية ita ce wanda ba ta ayyana matsala jisiya matsala rikimantacciya guda ɗaya
كقاعدة كقاعدة كقاعدة مطلق الأمر والنهي ka ka'idatin mutlaqil amri wan nahy kamar ka'idar al'amru al-mutlaqul amr wato sakakke al'amr wanda ya zuba shi da wani kaidi ko annahi wanda ya zuba shi da wani kaidi kaga ba wannan ka'ida ce da za in aka ce matsalar aka ce al'amru al'amrul mutlaq ko kuma mutlaqul amr yadullu ala al-wujub mutlaqul amr yadullu ala al-wujub kaga wannan ba tana da ba tana nuni bane akan matsala guda ɗaya bal dukkan wata matsala wadda take dalilin ta ya tabbata da umarni na al- na ayar alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ka'ida za ta yi amfani da ita. kaga ba ta yi nuni akan juz'iyya guda ɗaya ba ko kuma ka ce mutlaqul amr yadullu ala al-fawt in umarni ya zo abin da yake nufi za a yi shi cikin gaggawa kaga a ba tare da cewar wannan a wata jikiya muayyana ba kamar wajen hajji kamar wajen hajji alal misali ba za ka zo in aka in malaman usul sun tabbatar da wannan ka'ida sai ka zo ka ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar da umarnin yin aikin hajji a cikin suratu Ali Imran kuma suratu Ali Imran an saukar da ita amal wufud amal wufud kuwa daga shekara ta takwas bayan hijira ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam bai hajji a shekara ta tara ba sai a shekara ta goma saboda haka kenan ka'idar da kuke cewa al'amur ya dullo ala al ya wuce da wannan mutlaqul amr ya dullo ala al ta ce a na farko dai wannan ka'idar ba za ka iya ba ba a kan jikiyar guda ɗaya ta zo ka aikin hajji to da ba za ka iya rushe ta da wannan jikiyar domin wannan kabiyar da ta kawo za ka iya ɗaukar fuska da dama wanda ki shine kuma hakikatan abin da malamai suka suka ce abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hajji mubasharatan bayan saukar wannan ayar ba saboda ya yi ya iya je aikin hajji a lokacin mushrikai suna zuwa makka kuma akwai sauran ayyukan shirka da mushrikai suka yi wajen aikin hajji sai ya tura sai dana abubakar ya ce kada wani mushriki ya sake zuwa hajji bayan wannan shekara kada wani ya sake dawafi a tsirara saboda haka sai da aka tsarkake maka sannan ya je hajji da makka saboda haka kaga bai rusa ka'idar ba ke to kuma wannan ka'idar za ta shiga cikin wurare daban-daban da haka ba wanda take shahid a nan wato ba ka ƙa'idar usul ba a kan juz'iyya ce mu'ayyana tana zuwa ne a kan babi daban-daban na ilimi
والإجماع والقياس da kuma kamar ka'idar ijma'i da ka'idar qiyasi والاستسقاء da ka'idar istishab wato kai istishabin dalili cewa dalili in ya tabbata za a yi aiki da shi har sai abin da zai ɗauke shi daga wannan abin da yake nuni a kansa
والعام والخاص da ka'idar am lafazi mai gamewa wal khas da kuma lafazi wanda yake keɓance mai keɓantar da hukunci ونحو ذلك da makamancin wannan
وهذا مذهب الأكثرين wannan shine mazhabar mafiya yawan malaman usul
وقيل
waɗansu kuma suka ce أصول الفقه معرفة دلائل الفقه usul fiqh shine sanin dalilan fiqh لأن الأدلة أنفسها ليست أصولا domin su su adil su dalilan al'adilla din ai ba su ne usul ba
وأنها موضوع الفن su ne mawdu'in fannin saboda aka kace usulul fiqh ana nufin su ne adilla su ne adilla a a su ne al-adilla al-ijmaliyya ta mai da mawdu'in shine ainihin wato laqabu
وموضوع الشيء غيره wa mawdu'u shay'i ghayruhu daruratan shi ko in kace wannan abu shine mawdu'in abu ba ne ba ba ba- ba wannan shine yake nuni wannan abu shine ba jikin mutum ba shine ilimin fiqh ba ai ba shine ilimin likitanci ba ko abinda ake bincike ne a ilimin likitanci kace ilimin likitanci shine jiki gangan jiki ba ke ba
وقيل waɗansu kuma malamai suka ce إن الأدلة ليست أصل ليست أصولا للفقه su dalilan ba su ne usulu na fikiru ba وكذلك مع الفتوى haka ma sanin su ليست أصولا له ba أيضا su ne usulun fikiru ba haka a- a- har waye وإنما مراد القائلين abinda ma- ma- masu faɗi suke nufi إن أصول الفقه da cewa usulul fiqh معرفة الأدلة الإجمالية sanin dalilai waɗanda suke ijmaliya التصديق بتلك القواعد gaskatawa da waɗannan ƙa'idodi أي العلم بثبوت المحمول للموضوع wato ilimi da kan cewa ka tabbatar da wato al-mahmud lil mawdu abin da yake shine mawdu'in ka tabbatar da shi a- wato abin da yake ka sanya shi shine mubtada din ya zamanto ka- wa- wato ka tabbatar da shi ga a, labarin wato ka tabbatar da alaƙar tsakanin a, a, a, wato sanin al-usul din shi ake nufi ba wai su kansu al-adilla din ba
ومراد الأكثر أكثر القائلين إنها الأدلة الق- إنها الأدلة القواعد الباحثة ومراد الأكثر ومراد الأكثر ما في منفر ما فيها يوم ما لم يود أكثرين الأكثرين ذنا القائلين ما سفئي إنها الأدلة abin da suka ce abin da ake nufi da usulul fiqh ana nufin al'adilla
القواعد الباحثة ana nufin wato ka'idodi da suke bincike عن أحوال الأدلة akan halayen adilla ne
نحو مطلق الأمر kamar mutlaqul amr mutlaqul amr lil wujub wannan kun ga hali ne al'amrul mutlaq idan ya zo yana nufi akan wajaji wa mutlaqul nahy lit tahrim mutlaq na hali idan ya zo mutlaq lit tahrim yana nufi akan yana nuni akan haramci والإجماع والقياس والاستشهاد حجة da kuma cewa al ijma da qiyas da istihab hujja kun ga waɗannan ba ai adilla din bane ahwalul adilla ne saboda haka da suka ce in suka ce in suka a wato wannan yana ɗaya daga cikin irin abubuwan da suka shiga cikin ilimin usulul fiqh da mutane yawanci ba sa san sa saboda abubuwan matsin ya shiga ciki sosai ka ga ana ta rigima akan abin da bai kai ya kawo wani wato su sun ce ilimin usulul fiqh al-adilla al-isra'iliya ya ce to ai al-adilla din nan kun ce kuma shine mawdu'i ku ce ya za a yi abu ya zama to shine mawdu'i kuma shine abu ba zai yi ba sai suka ce a'a ai da suka ce shine da suka ce shine ah, abin da ake nufi da suka ce al-adilla din shine usulul fiqh suna nufin ahwalul adilla halayen dalili kamar kasance ba wai kawai kance cewa ana karanta iyasi da istihadi da ijma'i a'a abinda ake nufi cewa a karanta don a tabbatar da kan cewar don a tabbatar da hujjiyar iyasi hujjiyar istihadi hujjiyar ijma'i kaga wannan ai hali ne na waɗannan al'adilla din saboda haka ilimin usulul fiqh ai ilimin sanin waɗannan dalilai din ne wanda yake hali ne daga cikin halayen su dalilan wanda suke sune mawdu saboda haka kaga in ma ka ce adilla din wai dan ba su sai a- abin da dan a- a kawo waɗansu irada duk kokari ne wato ka ga a cikin ta'arifi an kai ya zuwa ga ta'arifin da ya fi komai shi yasa zaka yi ta gani hata a cikin a shi yasa yana ɗaya daga cikin abubuwan da malaman fikihu suke kula da shi kun ga ibnu arafa ai ya yi littafin sa al-ta'rifat ko ibnu arafa ɗaya daga cikin malaman mazhaban malikiya na fikihu ya yi littafi al-ta'rifat ita sallah din nan dai da muke yi sai da kowa ya sai da an yi sabani wajen ta'arifin ta azumi an yi sabani wajen ta'arifin saboda kowa so yake ya kawo ta'arifin da yake wani in ya zauna ya yi tunani ya ta yi ka a yi ta'arifin da naka bai cika ba to zai kawo abin da duk tunaninka ba za ka samu kai masa istizaki ba duk ibada ne wasu kwakwalwa ne akan abubuwan da ya danganci addinin Allah
نعم لا واحصر الإجمالية to yana mana sharhin tarifin yace ya ya katange da faɗinsa al-ijmaliya عن التفصيلية daga al-adilla at-tafsiliya waɗanda suke ɗaiɗaiku rarraba wato rarrababu wanda aka rarrabe نحو أقيم الصلاة aqimus sala wannan dalil ne tafsili ko ko ba haka ba aqimu sala dalil ne tafsiri amma an kace aqimu wannan dalili wani irin dalili ne ijmali ne saboda za a iya cewa aqimu sala aqimu sawm da sauransu dan wannan mutlaqul amri abin da yasa me yasa ya zama to tafsiri tafsiri ya gebanci sallah na'am ولا تقربوا الزنا haka zalika wala taqrabu zina kaga wala taqrabu zina wannan hali ne akan kusantar zina amma an kace a annahyu kaga annahyu ba dalil ne tafsiri ba dan wala taqrabu zina zai shigo wala ta'kulu riba zai shigo ga sunan dai duk wani nahyu da yazo a cikin shari'a zai shiga na'am وقال بعضهم waɗansu malamai suka ce ليس بين الإجمالية والتفصيلية تغاير بالذات بل بالاعتبار waɗansu suka ce tsakanin al'adillar ijmaliya da al'adillar tafsiliya babu saɓani babu mugayara a bizzat a zatin su dukkanin su dalilai ne bal bil intiba sai ta fuskar abin da ake lura da shi in ka lura kan cewa wannan nahyu ne to kaga dalil ne tafsili amma kuma duk da haka ijmali ne saboda nahyu ne
إنما شيء واحد domin dukkanin su abu ɗaya ne له yana da جهتان fuskar
فأقيموا الصلاة to kaga kamar kace aqimus sala له جهة الإجمال yana da fuskar ijmali هي قوله أمر to domin amr ne sau da kaga ya zama tun dalil ijmali tunda amr ne وجهة التفصيل kuma yana da jiha ta tafsir هي كونه كون متعلق متعلقه muta'allaquhu متعلقه خاصة domin kasancewar abin da aka rataya shi da shi ke bantacce ne وهي shi ne إقامة tsaye da الصلاة sallah
فالأصولي يعرف الدلائل من to الجهة الأولى al-usuli shi yana sanin dalilai min al-jihatil ula jihatul amr والفقيه من shi الثانية kuma daga jihatul al-muta'alliq al-mu'allaq al-dalil at-tafsir to mu dan yi break kadan الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نعم بسم الله وانا بريك بنجيبه نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن دين أصول الفقه سنة شيء علم اصول الفقه من العلوم التي تطلق مرادا بها تارة قواعد ذات العلم تطلق yana daga cikin ilimai waɗanda tutlaqu ake sakin su wato ake amfani da ma'anarsu ana nufin qawaidu zalikal ilm in aka ce usulul fiqh ana neman qawaidin wato ka'idodin ilimin usulul fiqh wani lokaci abinda ake nufi kenan
وتارة يراد بها إدراك قواعده wani lokaci kuma abinda ake nufi fahimtar waɗannan ka'idodin an fahimta wani lokaci aka ce usulul fiqh ana nufin ka'idodin ilimin wani lokaci kuma aka ce usulul fiqh ana nufin fahimtar waɗannan ka'idodin
فمن عرف أصول الفقه لأنه أدلة الفقه الإجمالية da haka wanda ya bada wanda ya ta'arifin usulul fiqh da kan cewa su ne adillatul fiqh al-ijmaliyya dalilan fiqh waɗanda suke na ijmal نظر إلى المعنى ya nuna ya zuwa ga al-ma'ana al-awwal ya nuna ma'ana ta farko kenan wato al-qawaid ma'ana ilimin usulul fiqh su ilimin su qawaid
ومن عرف بأنه معرفة أدلة الفكر wanda kuma ya wanda kuma ya ta'arifin da cewa sanin waɗannan adilla adillatul fiqh al-ijmaliyya نظر إلى الثاني nabara ila sa ya duba ya zuwa ga idrak din yana nufin wato fahimtar waɗannan qawaid انتهى wannan duk daga cikin nashrul bulugh الجميع بتصرف وتقديم وتأخير وحد جدا cikin نشر البنود ya ɗauko duk waɗannan
وطرق التنظيف غير تالي wa turuqut tarjihi qaidun tani kuma wa tur- a hanyoyin tarjihi qaidi ne mai bin wannan wato mai bin al-adilla al-ijmaliyya wato a- aha.
يعني أن طرق التنظيف Ya- yana nufin cewa wato hanyoyin tarjihi بالأدلة ga dalilai عند التعارض yayin da suka yi sabani قيد تالي wani qaidi ne qaidun qaidi ne mai bin al-adilla da aka ambata أي تابع من أدلة wato mai bi mai bi ne ga dalilai al-ijmaliya في الاندراج في حقيقة الأصول wajen shigarsa a cikin haƙiƙanin usul والمراد بالطرق abu da ne yi da turub hanyoyin tarjihi وجوه التوجيه fuskokin tarjihi Eh, wato ta yaya wato yaushe ake kaddamar da ah, idan ayoyi ah, suka saba ana kaddamar da nasir akan mansukh Eh, ana kaddamar da ah, aya akan alhadith wanda yake al- ah, wato alfar shi kansa ma kuma alhadith din ah, ana kaddamar da ah, wanda yake sahihi akan wanda yake hasan haka da wannan duk fuskokin tarjihi kenan to duk suna cikin usul fiqh suna cikin usul fiqh bal asla ma wujuhu tarjih ya daga cikin mabahis din usul fiqh da ya shigo cikin ilimin hadith kamar yadda muka ambata lokacin da ke karatun musala kan cewa a cikin abubuwan da zamu karanta a cikin ilimin musala zamu ga fuskokin tarjih wanda ɗaya daga cikin abubuwan da usul fiqh yake bincike ne aka shigar da shi cikin ilimin hadith
وما بالاجتهاد من شوق وبحث
ويطلق الأصل على ما أدرج وما للاجتهاد من شرط وضع da kuma abinda a abinda yake na sharadi ga ijtihadi shi ma yana cikin usulul fiqh shi ma wadaha ya bayyana cewa yana daga cikin usulul fiqh wa yutlaqu al-aslu ala ma qad raja kuma ana itlaqin asali akan abinda yake shine ar-raji shine ma- na ambata muku cewa al-asl yana ana itlaqin sa da ma'anoni daga cikin ma'anonin sa shine ad-dalil wanda shine asalin ma'anar al-asl daga cikin ma'anonin sa kuma ar-raji abinda yake shine shine na yace wa yutlaqu al-aslu ala ma qad raja
يعني أن أصول الفقه wato usulul fiqh yana nufin cewa usulul fiqh هي الأدلة الإجمالية sune al-adillatul ijmaliyya dalilai waɗanda suke na ijmali وكيفيات الترجيح da kayfiyatul tarjih da yadda ake yin tarjihi tsakanin dalilan وشروط الاجتهاد da kuma sharuɗan yin ijtihadi
التي al'ati الآتي dhikruha wanda ambaton su zai zo في الكتاب a cikin fil kitabil akhir min hadha ta'lim a littafi na ƙarshe na wannan rubutu na yawanci za a ga shine ƙarshen abin da ake bincike a kansa a ilimin usulul fiqh shine shuruɗul ijtihad
ومعنى البيت ma'anar wannan baitin أنه cewa وضح وضح وضح أي ظهر يا بينا شروط الاجتهاد ش- شر- د- shigar sharuɗan ijtihadi في مسمى الأصول a cikin su a cikin abin da ake kira usulul fiqh saboda haka usulul fiqh abu ne wanda ya tara abubuwa guda hudu al-adilla al-ijmaliyya wujuhu tarjih shurutul ijtihad shine usulul fiqh dalilai waɗanda suke ijmali ba tafsili ba ba tafsiliya ba da yadda ake tarjihi fuskokin yin tarjihi rinjayar da dalili akan wani da kuma sharuɗan mai yin tarjihin shine mai ijtihadi tunda kaga da- da- ba kowa ne zai yi a tarjihi ba to wanne sharaɗi ne na wanda zai yi ijtihadi ba kowa ne zai yi ijtihadi ba sai ya cika waɗansu sharaɗi idan ake samun sharaɗin wanda zai yi ijtihadi ba a cikin zaman fikihu ba ba ka taɓa ganin zaman fikihu suna cewa ga ma- ma- malamin da zai yi ijtihadi ba sharaɗin ijtihadi a cikin ilimin usulul fiqh saboda waɗannan abubuwa guda uku su ne ta'arifin usulul fiqh saboda ka ilmu usulul fiqh huwa al-ilm bil adilla al-ijmaliyya wa turuq at-tarjih wa shurut al-mujtahid wannan shine ta'rifin al-mardi wanda malamin da shine ya arrafa shi a cikin waɗannan al-abiyan guda biyu takuluhu dalailul ijmali wa turuq at-tarjih qaydun tali wa ma lil ijtihad min shar'in wadah sune ga sunan a cikin baitin guda uku na'am
وقال ابن أبي الشريف ibnu abi sharif yace إن التحقيق دخول مبا- دخول مباحث التوجيه في مسمى الأصول a inna wato abin da yake shine tabbas tabbatacce a cikin ilimi shine mabahisu tarjih abubuwan da wato fuskokin tar- abubuwan da suka danganci fannin tarjihi yana shiga a cikin musamman usul a cikin abin da ake kira ilimin usul دون مباحث الاجتهاد banda abin da ake bincike na sha'anin ijtihad وإنما تتسمى wa'annan shi kamar shi ciko ake da su amma ba sa cikin musamman usul
وعليه فالقرآن to a bisa wannan abin da shi ibn abi sharif ya faɗa sai a ce أصول الفكر usulul fiqh أدلة الفكر الإجمالية sune adillatul fiqh al-ijmaliyya وكيفية الاستفادة wa kayfiyatul istifadati minha da yadda ake fa'idantuwa da su a bisa abin da ibn abi sharif ya zaɓa ke in aka fitar da sun shi ya fitar da sharar- shurutun mujtahid to kaga kayfiyatul istifada ina shine wujubul tasbih tunda yadda zaka amfanu da waɗannan al-adillal ijmaliyya shine wujubul tasbih
وقيل العلم waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi ilimi da sanin waɗannan abubuwa ne
أما مسائل الاجتهاد amma masailul ijtihad فبعضها فقهية waɗansu daga cikinsu matsala ce ta fikin ba ta usul ba
ومسألة جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم kamar matsalar shin ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ijtihadi wannan matsala ce ta fikiya ba usuliya ba inda ba ta da alaka da yin ijtihadi amma kuma a cikin gaban usul ana bincikar ta to shi yasa ibn abi shirka ce wannan duk tatimmat ba ta da cikin musamman fa
وبعضها سؤالية wa babu ha kuma ijtihadi a wannan su suna da alaka da da aqida وقوله kamar fadin su المجتهد فيما لا قادر فيما لا قادر فيه من شيء.
kamar faɗinsu malaman usul da suke cewa al-mujtahi malami ne yin ijtihadi fi ma la qati a fihi a cikin matsala wanda yake babu dalili qat'i yanke musi daidai yake kusan matsala ce ta al kullu mujtahidin musi ko kuma al musi wahid wannan matsala ce a da a yaji mata ya kira ta a qadiya amma dai a hakika gaskiya matsala ce yidiya kusa ibn abdulbar ya ya yi ishba'in da sosai a cikin jami'in bayanin ɗin da farko da riwaya daga magabata cewa mai istihadi kowane mai istihadi daidai yake ko kuwa da yi ne ne guda ɗaya to amma hakikatan wanda suka ce daidai yake suna nufin ma'ana ma'azu zai samu lada amma mai yin daidai wanda yake zai wanda yake ya dace da hukuncin Allah guda ɗaya ne. kamar yadda aka tambayi malik yake cewa yake cewa la yakunu al-haqqu illa wahida gaskiya ɗaya ce kawai Eh, abin da yasa waɗansu suke cewa kullum mujtahidin musib shine faɗin ibn Umar ibn Abdul Aziz yake cewa a ba zai so a ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su sabani ba babu wani wanda abu zai same shi face ya ga yana da mafa yana da wato ma- mazhabi da zai bi a cikin sabanin sahabbai saboda ko in ba haka ba ko inda a bisa kaulan wani da suke zai zama ko an tafi to suke suke cewa wani ya nuna kan cewa kullum mustahidin musi inda sahabbai ko wannan su istihadi ne to kaga wannan matsala ce tana cikin usulul fiqh amma ba ta da alaka da a us- musamman usul Mhm.
لكن جرت العادة sai dai al'ada ta gudana ta gabata ta malamai بإدخالهم شروط الاجتهاد في الأصول da cewa suna sanya shuruɗin isha da cikin ilimin usul قال الحسين malahul kushairi al-kushairi ya ambaci wannan
أفاده المؤلف في الشرح haka malam ya ba da wannan fa'ida a cikin sharhinsa shi shek abdallah kenan a cikin وانظر ka duba a ciki فإن فيه زيادة على ما ذكرته كثيرا domin akwai ƙari a cikin abin da na ambaci shi da yawa ku je ku karanta a cikin nashrul jumu'ah ya ce fa'in na fiye ziyadatun alama da karfuhu kasira ya ah, kawo ah, ya kawo da ziyada akan abin da ya ambata mai yawa ta duba al-kushairi da ya ce ƙara al-kushairi irin da kai kan irin da kai kan ali ibn taqi ali ibn taqi ibn muhammad ibn ali ibn wahab ibn daqiq al-eid ya kasance malami ne da yake fatuwa a malikiya da shafi'iyya duk Eh, wanda ya yi sharhin umda ta mulaka na'am
ويطلق الأصل على ما قد رجع ويطلق الأصل على ما قد رجع أنا إطلاق أصلي أكن أبن دي يكشيني يرنجا يكي يكي دليل يرنجاي
ذكر في هذا الشرط a wannan ban- a wannan bangare na baiti ya ambata أن الأصل cewa al-asl يطلق في اصطلاح الأصولي a cikin istilahin usuliyin ana bashi ma'ana على الأمر akan والأصل.
al'amrin rajih نحو kamar الأصل براءة الذمة al'aslu bara'atu dimma asali shine dimman mutum kuma tatta shi wato ba in ka in ka samu mutum asali haka kawai wani yazo ya ce masa biya biya ni kudi na haka kawai yana tafiya al'asl shine kan cewa dimma sabari'a ce sai ta tabbatar cewa kana da kudi a wajensa ba za a ce ka tabbatar ba shi da kudi a wajenka ba haka kawai a je a kawo mutum a ce wani ya zo ya ce maka yana bin gaba shi cewa ka je ka tabbatar cewa baya bin ka to kun ga wannan ai al-asl ma'ana ar-raji abin da ke mafi rinjaye
والأصل عدم عدم المجال wal aslu adamul majaz asali a cikin dalili na shari'a adamul majaz babu majaz in aka ce salli in a shari'a aka ce salli kai sallah asali abin da ake nufi sallah dinnan da aka sani ba kai addu'a ba ko ba haka ba duk da yake asalin ma'anar salati addu'a saboda haka wani yazo ya ce ai da inda da an ce salli abin da ake nufi addu'a kai addu'a to kaga sai a ce a wannan khilaful asl domin majaz ne wannan نعم.
domin alhaƙa'iƙ al-lughawiyya majaz ne shar'a a wajen shari'a majaz ne tunda a- sallah tana da alhaƙiƙar shar'iyya saboda haka alhaƙiƙar lughawiyya sai ta zama to majaz to kuma a cikin la- lafazin shari'a al-aslu a- al- a- wato al-aslu adamul majaz نعم.
shine asali kuma kun ga ɗaya daga cikin dalilai yake nuna al'asul adamun majaz har sai dalili ya zo da yake nuna sabanin asal ɗin hadisin muslim da ima- da manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi yace ula kunna luhuqan bi aqwalu kunna yada farkon ku wanda zai haɗu da ni wanda ya fi ku tsawon hannu mai mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi suka ta kauna hannu ko kuga shine al-asl khilaful majal sai da tukuna zainab ummul masakin da wani da farko ne da sai suka gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam majal khilaful asl to amma tun da khitab ne ba na a, za a iya cewa to wannan ta rusa ka'idar ba ta rusa ka'ida ba domin yayi musu magana ne magana ta larabci saboda haka in aka a babin larabci ne al-asl al-haqiqa
نعم. والأصل إلقاء ما كان على ما كان wal aslu ibqa'u ma kana ala ma kana asali abin da yake mai rinjaye shine kamar abin da ya kasance akan abin da ya kasance in kana da alwala kana da alwala sai dalili ya zo da zai nuna kan cewa ba ka da alwala
قال labarin abin da su malikiya suka fita a kai in kai shakka akan alwala alwala ka ta kai to amma su kuma su ma wannan ka'ida suka yi amfani da ita al-aslu baqa'u ma kana ala ma qala domin cewa suka yi as- al-aslu baqa'u dhimma mashghula asali shine kan cewa ana neman ka ana neman ka da kai ingantacciyar alwala kai sallah da ingantacciyar alwala to da kai da kake shakka akan ingantacciyar al- alwalan ka ka kana shakka akan wannan alwalan baka da baka da wannan asalin saboda ka al-aslu baqa'u ma kana dhimmatuka mashghula har yanzu ana bin ka sallah kaga dai da malamai suke saba ai kuma da irin mahangarsa sai dai kowanne za ka samu abin da zai rinjaya za ka samu abin da zai samu da zai rinjaye shi na'am قال ابن فرنسي قاله القرافي في التنقيح الامام القرافي يف- ya ambaci wannan a cikin at-tanqih tanqihul usul littafin sa ne yana nan da ilimin usul fiqh al-qarafi ah, ah, ahmad ibn idris ne al-furuq ah, da kuma al-zakhira na fiqh a to ya yi littafin sa na usul fiqh tanqihul usul kuma kamar yadda muka karanta a muqaddima ɗaya daga cikin abubuwan da malam a shafiqi ya dogara a kai wajen rubuta wannan littafi da sharhin sa shine waɗannan da suka kai da daga ciki al'ayatul bayyina na fululu da kuma at-tawqif na al-qur'an to mun gama wannan fasali sai akwai tambaya na'am Mm. suka ce wato al'aslu baqa'ul zimma al'aslu baqa'ul zimma mashghula wala tabra'u zimma illa bi yaqin wato asali cewa ana neman ka kai sallah cikakkiya kuma ba za ka kubuta da kan cewa kai sallah cikakkiya ba sai da yaqin to da kuma wannan kaida suke amfani da ita na'am eh eh eh falahu ajrun wahid eh shi nake cewa wato akwai fuska biyu ta wannan kullu mujtahidin musi wanda suka ce kullu mujtahidin musi idan suna nufin wannan hadisin ne to daidai ne kowa da ya ijtihadi daidai yake ma'ana da za a baki lada amma wannan bayanan nuna kan cewa ijtihadin sa daidai bane tunda kaga a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci fa asaba wanda ya ishihadi yayi daidai saboda haka mafhumin wannan akwai wanda zai ishihadi bai yi daidai ba saboda haka ta fuskar cewa musib ai ma'ana musibul lil ajr ya samu lada amma cewa ya dace da gaskiya wannan kamar yadda maliki ya ce ne la yakunu al-haqqu illa wahida na'am eh al-istishab za mu zo a ciki abinda ake yi da al-istishab shine wato istishab istishab al-asl cewa idan abubuwa ba dukkan abin da yake kafin shari'a ta zo to yana nan akan halaccinsa ko kuma abin da ya zo ya tabbata da dalili ba a samu abin da zai ɗauke wannan daga wannan dalilin ba to yana nan a kan wannan asalin dalili to wannan dalili ne a wajen malik da imam ahmad wanda kamar za mu zo mu ci tafsirin sa a cikin mabahisa ka san anan wajen ya kawo kawai misalai ne na wato na wato al'adillar ismailiyya shi ma dalili ne alal misali malam idan mushtahid ya zo babu aya akan matsala ba hadisi akan matsala babu asali da zai kiyasi a kai babu ijma'i to zai amfani da istishab idan ya zama kan cewa akwai albara a fil asliya sai ya istishabin ta ya kafa hujja da wani baqa'u ma kana ala ma kana eh shine shi ma dai istishabu wato akwai a babu usulul fiqh tana zuwa a kuma babin qawaidul fiqhiyya tana zuwa a babin qawaidul fiqhiyya tana daga cikin alqawaidul khamsa guda biyar al yaqin la yuzalu bi shakk mushi wani lokaci kan ce masa al aslu baqa'u ma kana ala ma kana tunda baqa'u ma kana yaqin din kenan to la yuzalu bi shakk shine yabqa ala ma kana da kuma al-dararu yuzal da al-umuru bi maqasidiha da al-mashaqqa tajlibu at-taysir al-ada muhakkima ko muhakkama wa ita wannan ka'ida ta al'asul baqa'u ma kana alama ma kana tana zuwa usul fiqh a babin cikin adilla cewa dalil dalilul istishab na'am istishabi tambayar shine istishabi baya kamantuwa da kiyasi istishabi baya kamantuwa da kiyasi domin shi kiyasi kana da asl sai ka gini akan abin da ya kama da shi shi ko al-istishab babu asal akai babu dalili saboda ka sai ya zauna akan al-bara'atul asliya na'am وغيره كان له سليقة أي سليقة سيئي أمباني لها السكس السليقة أي المركوز في الطبيعة أبن لأك دسع شيء في الطبيعة وغير الإمام الشافعي a nan alghairu abin da yake nufi da shi yana nufin ghairuhu bin man taqaddama wani shafi'i daga wanda suka gabata shi usulul fiqh a wajensa cikin dabi'a yake ba tare da ya rubuta shi ba ba tare da wani ya sa masa wannan ka'idodin ba haka yake a cikin ɗabi'ar sa yake wannan kamar yadda larabawa suke bin ka'idodin lugar su wajen nahawu da sarfu da sauransu alaikum salam na'am Mm. wato mabahithul amr suna da yawa na farko menene wato al'amrul mutlaq ne yake nuni gare shi hal huwa wujub ko ibaha ko annan akwai alfauriya akwai at-takrar in aka yi umarni sau daya yana nuna kan cewa za ka yi yin ne haka mutu ko kuwa la yadullu ala at-takrar ya yadullu ala al-qadiyya marra wahida sannan koyaushe za ka yi shi dai amur ɗin ne za ka sake bai mai kashi tun da dai kana nan aka ce a tsimu sala ku yi sallah to wannan sallah ta yanzu ake nufi in kai ka gama wannan umarni saboda kan za a sake cewa a tsimu to amma tun da a tsimu sala ɗin yana nan kitabullah ne mustamir da shi aka sake kitabin ka waɗansu ma suka ce an aka ce a tsimu sala yana nufin bil istimrar ku yi ta yin sallah har ku sai to me samara ɗin wannan al'amurin da za mu zo mu ji shi insha Allah ina ganin bai kamata mu dori a kan nan ba saboda mun zo gaba don in ba haka ba za mu kai a da kuma daga nan insha Allah za mu tsaya ne sai sai bayan azumi a karatun wannan tunda sati mai zuwa za mu yi sahih muslim ko da muka yi sati mai zuwa sahih muslim sha uku ga wata kenan ko to adatan dama dai tsakiyar wata muke tsayar da karatu tsakiyar sha'ban muke tsayar da karatu to da haka daga nan sai mu tsayar da yanzu kun ga wannan karatun ba za mu sake haɗuwa akan su sai bayan azumin Allah ya kai mu da rashin lafiya insha Allah sai sati mai zuwa sai mu yi hadith da alfiya insha Allah shi ma an muka yi sai mu tsaya sai bayan azumin sai mu dawo da karatun mu gaba ɗaya insha Allah na ban ji ba eh a ba rufe ba za a yi sati mai zuwa insha Allah aka yi sati mai zuwa ita ma kai a rufe na malam marwa akwai wani abu da ya faru kwanan na nan na hajji akan wannan matsalar ko kwara eh
na ji kawai a cikin babu ne
ba ba ko ba.
akwai wacce na gani a karan makalla na
wacce na gani a tana ɗaya daga cikin wanda aka kame kan nan eh da tana ba da bayanin ta eh abin da abin tausayi kuma gaskiya ko muke da kama ko da ba ta ciki na fitina da gaba ɗayanka Mm.
a kan matsalar ita an kama ta a wani gari kirki suka tafi da ita amma kafin su kama ta ɗanta alayyi an kashe shi da zai bude haka ta gan shi a mace suna ƙoƙarin yadda za a ma ɗauki ɗan abin ne don boko haram ɗin da suka zo sai suka kame ta a lokacin babar ta masu karya ta gani da iya shi ikon Allah tana cikin waɗannan wanda aka zo aka yi biyin nan to amma kuma tana da ciki to abin da ya faru um, cikin nata ya wuce matsayin a iya zubar da shi to amma su iyaye sun yi intuition wani daga cikin gajiyar nata da aka samu a daidai don iyayen sama yanzu ba a magana da shi take ita bayan da za a yi ko da ran shi a kashe shi don idan ta kalle shi yana tuna mata ɗanta ne yana tuna mata baban kuma ya kace ba mutum ɗaya ba ne ya amfani da ita wanda suka yi amfani da ita sun fi goma sha biyar to wani irin kallo za ta yi wa wannan ɗan to kaga sun ba san wani irin fito ba ni na ganta da ido na ba wai
wala kuwa a zahirin fatoyin malamai don gane da zubar da su shi ne ba sa fatuwa musamman a wata barman ba ne sun tsananta kwarai da ba a fatuwa sai idan ana da yaƙini ko zato marin jayi cewar ci gaba da cikin zai salwantar da rayuwar mahaifiyar a wannan ne ke a zubar da cikin don rai ya tsira don haka batun irin wa'annan duk abubuwa da aka kawo a duk hakika mafasi ne amma ka san akwai barna wadda take a matsayin larura akwai barna wadda take a matsayin larura to ba a kaddamar da barna wadda ba ta kai matsayin larura ba akan barnar da kai matsayin larura daukar rai barna ce a matsayin da ya kai larura sauran abubuwan da za su zo baya na kan cewar ka gan shi ka ki shi ko ya zama ba shi da tarbiyya ko makamancin wannan duk zai iya yiwa barna ce amma ba ta kai barnar zubar da rai ba a ba tare ba don haka abin nan ba za a zubar da cikin ba ya so wannan barnar da ake faɗa sai a magani ta wani waje sa yi idan ta haihu a raba ta da ba a shi wanda za su ɗauke shi akwai abubuwa da dama da za a yi wannan shine koyaushe irin wato kun ga kowace kuma tunaninku da rinka zamantowa ta makasudin shari'a akwai maslaha akwai kunga wa'annan abubuwa guda biyar tsara addini rai dukiya hankali da mutunci abubuwa ne wanda suke a marhalar larura abin da zai tabbatar da su shine maslaha ta larura abin da zai kau da su shine barna ta larura barnar su ita ce a darajar farko akan dukkan wata barna saboda haka duk abin da zai zo baya za ku sai a mutum ya rinka auna shi da wani domin idan maslaha ta zo guda biyu ɗaya tana a matsayin larura ɗaya ba ta a matsayin larura ta matsayin larura za a kaddam idan barna ta zo guda biyu ɗaya tana a matsayin larura ɗaya tana a matsayin wanda ba larura ba to wanda za a iya karɓa a amince mata don kada a hau wanda ta fi tsanani shi ne a tafi wanda ba a matsayin larura ba a ije wanda ta a matsayin larura don mutum ya irin wannan tunanin ya kamata koyaushe wato ɗalibin ilimi ya rika yi wajen da haka kuma koyaushe kuma mutum yana karatun maganganun malamai ya rinka duba yadda suke wannan da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kan lafi shi mutum ya rinka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan fitul aulawi ya su da na da kuma a wato abu ne wanda yake wata da ko kuma tsarin bincike a cikin littafan nawazin za a ga irin wannan don irin waɗannan wani lokaci an ɗansa sami irin su kamar irin irin alhashishiyun din nan alhashishiyun wata firka wanda aka yi da suka je suka ce sun yi aljanna su a duniya yin su wanda an sa su kawai su ana ba su wiwi suna sha aka kai su wajen wani wadi a cikin siriya mai ni'ima aka kawo musu 'yan mata kyawawa cewa ai aljanna anan take babu wata aljanna anan take saboda haka su yi abin da suke so saboda haka wayannan 'yan mata duk sun yi musu ciki abin da ake amfani da su kawai su kashe wanda ake sa su su shi yasa ma ake ce musu abin nan the assassins mutane a tarihin musulunci the assassins su ne wannan alhashishi yau an yi su a cikin sirri an ismailiyya firka ce ta shi'a shi'a ba yau take ba yau ta fara farna za ka ba irin wani watakila babu mamaki a cikin fiqhun nawazil sufan nawazil za ku ci irin maybe abinda malamai suka yi fatwa a kai amma dai gaskiya wajen sai annabi suka ciki wannan shine kusan abinda malamai suka suka ce akwai waɗanda suke halartawa a lokaci bayyik sosai sukan sukan kayyade da wannan marhalar ta wato kafin a hura rai ne kafin kwana 120 idan akwai algarabu sahih a cikin wannan kamar alal misali ana ganin za a haifi ɗan da ganin ko mummunan halitta da sauransu akwai wanda suke amma su ma kansu da su haffun a cikin malaman zamanin ne ke faɗa amma yawanci sun yi istiradi zuwa ga ra'ayin malaman malikiya ne na kan cewa ba sa halarta sai a cikin wannan halar kawai na yadda ake jin tsoron wato salwantar rabin halitta na na eh branch na usulul fiqh a wato hakikatan ilimi ne mustaqil amma an sanya shi a cikin usulul fiqh daga cikin wanda su zo daga baya kusan farko wanda ya fara magana a kan sai ya sanya shi a cikin usulul fiqh imamul haramain ne al-zuwaini sannan al-imam shafi'i al-majrin sai ya shi a cikin kitabun sa al-mustasfa sannan kuma al-shafi'i cikin الشاطبي أتكلم الموافقات يما يدري شي شي من كشفنا بنجري مستقيل أتكلم أصول الفقه أما إلمي ne مستقيل ba ba shi da alaƙa da yana da alaƙa da usul ta kan cewar adilla din su ijmaliya ne domin kamar yadda al-shafi yake cewa abin ya tabbatar da waɗannan maqasid din al-istiqra' wato abu ne wanda yake an fi dukkan abubuwan na shari'a aka tabbatar da su kaga wannan adilla ce isra'iliya to da ta wannan nahiyar za a kan cewa da yin isra'ili kuma wata fuskar shi ne kan cewar yana shiga ta fuskar shurutul ijtihad dan sharadin ijtihad shine bil sanin maqasid shari'a shine sharadin ijtihad shine babban sharadin ijtihad sanin maqasid shari'a Allah ya ba in Allah ya kai mu da rai da rayuwa insha Allah mu muke bisa a cikin wannan littafin mungkin za mu karanta makasid na ashabi insha Allah ba wai nan ya karanta shi bane dan mun fara da malamin mu Sheikh Abdul Salim Allah ya kansa daga baya kuma wanda ya koya mana usulul fiqh Muhammad Sa'ad Yobi shi ma ya fara mana shi ma daga farko farko ba a kare ba Dr. Umar Abdulrahman na Iraki Yudi al-Yudi ba dan Yudi bane dan Jizan ne na saudiya muhammad ibn sa'ad yuri shine wanda ya yi shi doctorat phd dinsa shine maqasid shari'a al-islamiyya akan wannan yayi akan wannan yayi takhassusi ya rubuta phd dinsa yana nan an buga shi maqasid shari'a maqasid shari'a al-islamiyya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.